أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar mu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha bakwai ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da shidda ga watan uku dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin surotar amfani jiya mun zo ƙarshe na cikin aya ta tara ta amfani lokaci ya zo idan sha Allah yau za mu tashi aya ta goma insha Allah kayan nan akwai tambayoyi na harko iya cewa mai sita min shawar azumin shawar da ake guda shidan wannan yana iya yin alamin shi litinin ya yi lissayin shidan shi shida ma abin da ake nema azumi shida bayan ramadan a cikin watan shawar kenan an kaɗa ke damar ka yi litinin da alamin shi haka yi da ba matsala ba ce ba bai ba wani laifi kuma ba wani abu ya tabbata ya yi hakan yayi da shi babu sharɗin jerawa kan shi sai wannan masabuki ne ya samu sallah ya zo biye ba isha da ya zo ka biye magarba ba ya zo ana sallar isha yanzu da ya zo ya zai yabi wannan sallah ta isha da ake e zai yi niyya ta sallar magarba su suna sallah ta isha kamar da daya cikin nagari sai nake cewa kullum ala sunnati kowa ya kan sunnar shi mana kai magaraba gare ka su isha gare su wannan cikin sahabbai na kabu darda ne ya tabbata da yin hakan duk da su fikin malikiya suke hana hakakin ya halitta kai niyya ta magaraba ka bi mai isha an an zo raka ta uku sai ka zauna kai ka shiga tahiyya kamar da albani rahimahullah ke cewa kana da dama kai ne mufaraka mana idan ka yi ka kare kawanan salati kana iya sallama inda zai yi sauran raka sai ba su da kuyi kuma ka yi sallama ka yi ne isha ka bisu su da abu ne iya da wahala iya da wahala a yanzu dai liman ya tashi raka ta hudu ka yi tahiya ka wa annabi salati ka kare ka ishi da wahala kai ne magarba taka daga baya ya kai ne isha kuran shi na bin yin kuran sai wani ya tambaya maganar tasbihi da aka ce 33 are da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ya tabbata kuma yana gafara ta kurakure annabi ya ce ko da zinin ka ya kai kun hunta to wannan maganar da yake zaka iya gamawa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 tabbas mun karanta cikin karatu na fiqh sunna ruwaya ta cikin sahih bukhari dai ma shi ruwayar iya cewa haka ma za ka yi kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kai 33 ya tabbata cikin ruwayoyin kenan kana yi haka nan kuma ga kuma akwai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ruwan nisa'i wanda kuma ta tabbata nau'in ƙari a nan akan wancan akwai la'ila illallah subhanallahi walhamdulillahi la'ila illallah wallahu akbar wannan abin da ya tabbata wani daya cikin sahabbai ya mulki na tasbihi na sallah sai aka gaya mashi wannan mai kalmar la'ila illallah ya zo ba annabi labarin sallallahu alaihi wasallam ga abin da na gani a mulki annabi ya ce gaskiya ce ku hudi yadda wannan ansari ya hudi yau mu ta sahabbai da yin wannan askarkin shi ta shi albani da mahalla yake gama wannan kin ya yi koni da annabi ya ce a bar wancan a koma wannan shi albani ga wancan wannan kin ma wancan Allah wa Allah sai maganar mutum ne ba shi da lafiya ya yi jiya bai warke ba kuma Allah mai cikawa a ƙarshen Ramadan wannan azumi ake magana yan wa mas'alar ramon azumi ga wanda ya bar azumi malamai suna da magana da yawa idan mu ban ba rigima cikin malikiya su suna ga malikiya babu azumi da za a rama wani farilla ko nafila ko nazar babu kura wajen malikiya babu rama azumi a takaice abinda yake na matsalar azumi sabanin da ake samu kamar da karanta samun nabi na ali alhalabi da salim sun kawo masalar ruwayoyi na azumin da aka ga annabi ya ce a ramawa mai azumin duka wasu ga ruwayoyi suna suna bayani azumi ne na nazar na bakance da kai Allah ya ban kaza zan yi kaza ko na ma'ala alƙawari zan yi kaza azumin da Allah bai dora ma kanka bai ka dora ma kanka wani shi aka ce nazar wani shi duk sun yarda cewa za a yi ramuwa idan ka mutu baka yi ba amma azumi na ramadan wa shi ne ke suke da magana wasu ana suna gaba iya yi to duk da akwai ruwaya ta abu dawud iya ce ya ma imam ahmad bin hanbal tambaya akan mai azumi na ramu na ramadan za a rama mushi ya ce a kullum za a ciyar da abinci shi abin da da ce za a ciyar da abinci kan bacin azumi mutum ya mutu bai bar ramadan ya rashin lahiya to ba a za a ciyar da abinci adadin azumin da ake nishi haka ruwa ta imam ahmad kamar da abu dawud da yake bada labari haka akwai ruwa ta aisha da ko amarta binta abdurrahman daya cikin mata tabiya masu ilimi masu ilimin mata cikin matan tabiya tana cikin almajiran aisha amara ta ba aisha labarin cewa babba ta tara su tana da azumi za ta rama mata ta ce la kurin ki ce mata da abinci kamashin azuminta wannan rawa ta aisha haka ibn abbas shi ma wani mai tambaya duk da shi marar lahiya ne bai damu samu ya rashin lahiya bai azumi ba samu damar ramuwa ba har azumi ya kare shi ibn abbas fatawa da ya bada shi irin da aisha ce cewa ba a rama azumin kurin a ciyar da abinci ga kambacin azumin da za a mishi wannan ruwayoyi ne kaga na sabai akan wannan fatawa ta wanda ya mutu yana da azumi bai rama ba azumin ramadan za a ciyar da abinci kambacin azumi yanzu akwai masala guda wadda shi wani marar lahiya ne ya samu shi lahiya tun ramadan har ramadan ya kare bi warke ba uzurin da ya sa ya bar azumi bai doke ba a wani shi lahiya sai mutu to wannan kamar da abu malik cikin safi suna ke cewa shi ba ramuwar azumi ba ciyarwa azumi bai haushi ba balle a ce wani ya rama mushi tun da bai warke ba wannan shine gaskiyar magana kuma wallahi Allah ma bismillah aya za mu tashi أعراف آية تابوم إن شاء الله كي أنفال
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وأن آية تابي بايم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم lokacin da alakace kuna neman agaji na ubangijinku bayan ya gabata jiya nan sallallahu alaihi wasallam ya tsorata kwarai ganin mutanen badar mushrikai da yawansu da karancin musulmi ya roki Allah subhanahu wataala na akan Allah ya kare wannan jama'a Allah ka kawo agajin ga wannan yan jama'a da suka yi saura a saman ƙasa na musulmi to wannan addu'a ta wannan addu'a kwarai a da ta yi shine karshe da Allah ke ba labari wanda ya mai alƙawarin cewa addu'a da kai an karba wata ruwa nan sallar salam ya yi ɗan barci ya tashi yana murmushi lokacin an bashi bisharar ne akan cewa Allah a da aka taka rabu suka ce su ga ya mutu ya murmushi iya sahi zama na jama wayulun na dubar za su bada baya mana za a karya su wanda dai Allah subhanahu ya san abin da ya wakana dai na Allah ya ba su ya ba su agaji na mala'iku dubu haka Allah ce an ba ku agaji na mala'iku dubu an nemi mu dukkan bi alfin malaka murdafin kuma za su zo ɗaya bayan ɗaya to wannan abin da ya waka ne Allah ke cewa ma ja'alahu Allahu illa bushara wannan abin da Allah ya ba ku na agajin taimakon mala'iku a yakin badar bushara ce ta wuri kusance kuna kan gaskiya kuma kuna kan addinin Allah dan ga agaji na musamman daga Allah na mala'iku ce mala'a sahabbai suna gane kani kawo gara bushe kun yawa da kun an cire kan kai baka taba shi ba kenan mala'ika ne suna jin sauti daga sama kuma suna gano wajen yanka wanda malaku suka shi don suka shi wajen iya du yankan mala'iku abbas iya cikin wanda aka kama ɗaya cikin sahabbai ya zo da abbas a ɗarmi suna gardama cewa ni ba kai kama na ba ya ce ni ne ya rasu ni na kama shi ya ce a ba kai ba ne ba annabi ce yaro wannan ba Allah ba kai ba kama shi mala'ika ne kama maka shi shi abba sai ga wanda ya kama shi to nan ruwa ta tabbata kan hakan ya ce mala'ika ne kama maka shi ba kai kama shi ba a takaice dai wannan halarta mala'iku a badar ya tabbata kwarai ga sahabbai sun gani na bushara ta da Allah musu ta tana kan gaskiya dan ga agajin malaku kuma ga dai da san yawan kafurai da kayan su da komi amma ga yanda Allah kare wa'annan kafurai shine na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ke ce mishi ma ta'uduna ala badra fikum yace mina fil muslimin yace ka talaka min al malaikati yace annabi malaika jibril ce manzo Allah ya rasulullahi ya muhammad me matsayin wanda suka halarci badar a cikin sahabbai ya ce annabi ce mashi suna cikin mahiyyatan sahabbai a sahabbai ma wanda je badar ya cikin na gaba gaba masu daraja yan badar sai malaka jibril ce manzo Allah mu ma a mala'iku wanda je badar ya cikin manyan manyan mala'iku ko mala'iku dukkan wata inganta kan haka a mala'iku wanda je badar ya cikin masu daraja cikin mala'iku ba karama bane badar wannan abu ne wanda Allah ya bada wannan baka gaba duk abin da hadibi hadi bin abi barta wanda abun abun mai uba ne wanda ya bada takarda a sallallahu alaihi wasallam shi bude maka duk da annabi da yake koyewa ka sani eh cikin sahabbai ne sahabi ne musulmi ne amma ya takarda ya aika wa Qurayshawa ga Muhammad ya zuwa ba kalmar ka tobara ci ba ka tobara bace ba aiki ne na munafiki in ba dan dalilin shi ba hakkin bane ba ka aika wa ka bude asirin musulmi ne ka hore wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam malaka ya zo ba da labari malaka jibril cewa ɗaya cikinku ya aiki wata da takarda zuwa ga ƙoreshawa ya ba wata mace ta kai wannan takarda ƙoreshawa a cikinku nan sarasa mai kira adi na ga tsanani cikin sabai ya kira wasu ya ce maza a cikin akwai adidai maza ku bita ko annabi ya gaya musu hawurin raruta ha za ku same ta a wuri kaza za ku samu mace za ku nawayi don wacce ba magana talibiyar wani waye a wata talibon ya ce sahabbai maza maza ku tashi ku ne hanyar maka akwai wani a cikin ya ba da takarda akan ƙurashawa a ya ba wata mace akan raƙumi za ku same ta a kwari kaza a wuri kaza sahabbai su kama hanya da ali suka yi suka ta a wurin kuma akan raƙuma ku ce baiwar allah an ba ki takarda ki kai ma ƙurashawa ki ba mu ita ta ce a ita ba ta ba ali ya ce wani kin kawo ta ce a ita babu da aka lalime ya kayi babu ale ce wallahi akwai taka da yake mun dota ko mu miki zura ya wuce ta gare da gaske zai ka san da tai dan jaraba can gashin da ta kaga can cikin gaiki wa turun da a gashin ta naka ko ne to ta ta basu kada an basu ba su dama ya hakin ba su dama budewa suka kamo hanya suka dawo suka ba manzana wannan takarda ga takarda ta samu annabi ya bude takarda ana karantawa sai gashi da suna da bayani kuma min haqi bin abi balta ila quraish sunan shi da komi zuwa qurayshawa hatib annabi kira hatib hatib kai ne sai ta rasulullah ka ku ga gawa kuma ce kai ku za ku shiraye ne umar ya ce a rasulullah kuna ci da kanshi ya rasulullah kuna ce da kanshi munafiki za za za kuna ce da kanshi rasulullah munafiki za za bar shi kuna ce da kanshi ya rasulullah ka mun ka mun gaugawa yace shi abin da yasa ya haka ganin sauran sahabban ka suna da dangi a makka ni ban dangi a makka na ya haka ne dan su gana musu wani abu na san magana ta bata kare musu komi amma na haka dan su gana musu wani abu dan su tausaya mai iyalai na can dole kuskure ne annabi ya ce ma Umar da yake ce a bar shi a cire kan yace Umar baka san mata cewa Allah ta'ala ala ahli badr fa qala imanu ma shitun karka farta lakum annabi ya ce ma Umar baka labari Allah ya dubi an badar yace imanu ma shitun ku yi komai da abin da ma ku yi karka farta lakum na karfata mu gaba da da abin da madaka an gawarta musu to me zaura haka nan badar ko a cikin sahabbai sune na gaba gaba haka a cikin mala'iku to wannan badar ta wakana kenan Allah ya ce wannan bushara ce aka ba musulmi na halarta mala'iku a wannan yaki na badar kuma wulistama inna bihi qulubukum dan ku samu nutsuwa cewa Allah na tare da ku to amma kuma nasru ila min indillah kuma ga lamarin imani ba so mutum kaɗan zuciya ta jiwo ga wani wannan wani abu ne wa kana Allah ne ya ba ta agajin mala'iku to matsala ka aje ka kusa a kanku abin a hannun mala'ika yake mala'ika ban bawa ne na Allah shi Allah ke nana ta musu ci gaya musu kuma nasarar Allah min indillah wannan wani nasarar da aka samu kafa ɗaukar ga mala'iku ne a taimakon gaba ɗaya jigon abin daga Allah ne sun mala'iku ya kama wani don kansa zuciya su tarafe ga mala'iku akan cewa ai mala'iku kaza kaza a Allah da shi ne wannan shi ne ba mala'ikun dama su zaka mamu kenan nasarar gaba daya ba daga kowa da take ba daga Allah take eh inna Allah azizun hakim kuma lalle Allah mabwayi ne mai hikima cikin tsarin shi haka Allah wa kana abinda kana a badar Allah ba musu duk karancin su ya ba su nasara su kashe 70 Allah yira su kama 70 an dake farko da aka yi musulmi Allah ana anan so suka tafi Abuja suka tafi shine ya cikin lomu wadi suka tafi wanda mun karanta nan Abuja a cikin Ansar ko labarin shi ya kai Madina kayan a hijira cikin wannan musulmi ko suna takeicin irin abin da yawa na musulmi da sahabbai na wulaƙanci ta inda yawa na musulmi wulaƙanci kunan na Allah gamba da ashe su wannan akwai matasa cikin ansar abin yaransu suna wata Allah ta gama su abdurrahman bin auf ke cewa muna cikin hidin daga a badar sai na ga wani cikin ansar matashi ya zo kamar ya tashi ya zo ya daɓa kawaɗata ce da tijo ina abu jahaliki na ce gashi can na gwada mai shi gashi can ya ce ana nan haka na biya zuwa buka karata ci na tijo ina abu jihar ke suna duka suna neman shi shi ya brahman ya cikin amsa ya cikin wajenai ya ce rikin gacin ya ce wallah wannan matasan kamar an suna tashi fufu kun ga sun kai ka abu jihar ce suna ya tafi kurin suka mai zama guda da wikin suka zubda shi kurin suna zuwa suka zubda shi suka goyi gashi fiye da kwanci yanzu ga abu jihar a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe mutum kayan shi naka ne ka san ko Abu Jahal akwai kayan tsada manya manyan kaure to yanzu sai wannan yara kai ake rigima wa ya kashe shi dan su kowa ya kai mai hari ne kowa ya kai mai hari ne kuma suka mai zama suka sarki shi gaba zama guda to yanzu wa kashe shi ake rigima a na ne naka ne sai ya kaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga rigima da ake kashe abu jahal wani ce ni wani ce a ni ne sana gadama sai annabi ce ko ka tako mu zai ka tako ko ce jini a cikin ta annabi ce kila kuma qatalu ku duka bi gobe suka bi gobe shi kenan kun tare da kan kashe shi kaga anan Allah gama irin da su wannan wajen tun 70 duk manyan manya na shawa anan Allah gama su barka kenan musulmi kadan ga yawan su ga komi kuma Allah ce wannan yayi ne dan ya zamanto aya dan Allah ce ya shirya abin ne dan ya kare lagon kafirci ku kun so a gama gudu wancan tabbas cin na na Abu Sufyan ba bugawa Allah ce wannan gairi za ta shauka ita ku sako to ita wannan za ta shauka kiran lagon wannan gitkin ce kuma ga abin da Allah ya niya ci gaba إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق نعم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان نعم iz yughashikum an-nu'as amana nan wata ni'ima ce da Allah ya wa musulmi ki tana musu ka ambata musu lokacin da Allah ya dadabe kuma daga gangedi amanatan don nutsuwa nan menene wa kana ko san badar irin tashi hankali na sa musulmi ganin wurin da yawan mutanen da karancin su kurin Allah subhanahu wataala sai sun kuma nutsuwa he gashi suna gangedi ka san gangedi jin barci na mara tsoro ne a halin tsoro ba barci idan zuru-zuru zai iya kada gani abin zai zo samun nutsuwa samun gangadi alama ce kenan musulmi suna nutsuwa to wannan baiwa a halin wannan tsoro na bala'i Allah samu ku nutsuwa ta haka samu gangadi amanata dan ku samu nutsuwa wa nuzul alaikum minas sama'i ma'a Allah sauka muku da ruwa daga sama da yutahhirakum bi dan wannan ruwan ya tsarkake ku da shi dan wannan menene musulmi sun samu matsala ta ruwa a wannan hali yakin badar wanda karancin ruwa wasu ma da janaba shi dan kiraya musu to gashi nan da janaba ma ina za ku yakin ma eh kun ce kuma dan Allah ne kinan da Allah ya za ku ga wannan matsala sun samu waswasi jewa cikin kaunan su to Allah sai ya sabkar da ruwa suka sha suka yi wanka aka ba dabbobi komai dai suka kama kasa Allah ce shi ne saukar ku da wannan ruwa daga sama da tahira ku midan tsaka ki daga wannan ruwan wa yuzhibu ankum rijz shaitan don ya kusan muku da wannan ƙazamta ta shidan zai sa muku ta wannan wasuwasi eh da janaba ma ila kin zai bakku kasa wani abu da kai shidan ya sa musu wani wasuwasi to wannan ruwan da Allah ya sarko dan ya wanke ku ya kusan muku da wasuwasin shidani wal yurbita bihi wal yurbita ala qulubikum wa thabbita bil aqdam dan Allah ya ba ku ƙarfin zuciya eh ku samu ƙarfin zuciya ku samu kuzari kuma daga daga musu kama ƙasa ƙasa ta a kama ƙasa ba su diba ko kenan wannan ruwan ni'ima ce ta musamman Allah ya musulmi ruwa a badar ga dalilin ruwan su yi wanka samu wanka da sha kuma kasa an ce a wurin musabtsi ne wannan ruwa da aka yi sai sa doki da mutum kasa ta a kama kasa da kyau da samu daɗin bugawa wannan haka yawa kana wannan ni'ima da Allah ya musu ambata musu a badar me yace gaba idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu kuma cikin wata ni'ima da Allah ya musu Allah ya ta manzon shi ga ga mutane ba musulmi lokacin da ubangijin ka ya wahayi zuwa ga mala'iku kina da ya so ga musu Allah ya wa mala'iku wahayi ya ce anni ma'akum ina tare da ku shi ma Allah ya ce mala'iku ya ce mala'iku ina tare da ku fasabbitu alladhina amanu ku je ku kamawa musulmi masu imani ku ba su ƙarfin gwiwa eh ku kamawa masu imani kuma sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba su kuma kawure zan jeho tsoro a cikin zakatansu a duk ƙarfi mutum yin sare shi gaba babu ƙarfi shi annabi sallallahu alaihi ke cewa cikin hususiya da aka yi ba ba kowa ba yace nusuti bi ru'ub masita shahar nusuti bi ru'ub an ban nasara ta Allah iya jewawa bakan gaba ta tsoro daga tayi wata guda annabi ne kama hanyar garin ku ta yi wata guda ka yi yaje tun kun tsorata kun razana babu ƙarfi da shi ka yi yaje kun sari iya sun abin da Allah ba shi a jewawa a bakan adawa shi tsoro ka yi yaje ta yi wata guda to shi Allah ke ce na jeho tsoro a zakatan kafirai da haka kinin ba su kashin komai da haka fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull bana an ce Allah subhanahu wataala ga masu imani yanzu nan Allah har iya koyawa musulmi mabuga mabuga ake koya musu ga wurin buku ku bi na ake ku biki na ku biki ina da saman wuya ku cire kan ce saman wuya kenan ku biki dukkan saman saman wuya ma'ana ku cire kawuna kuma wadribu minhum kullu banan duk ya tsotsin ku cire yada ba ta ai ka ba ta ko in ba tsabi zai ku cire ya tsotsin kenan ku cire kai ku cire ya tsotsi hannuwa magana kenan Allah ba su min haka nan yace zalika me ka haka nan zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله wannan hukunci da Allah ya musu wannan kaskanci karyawa da Allah ya musu domin mi domin su sun saba ma Allah da manzon shi sun ki imani da Allah da manzon shi wannan ka haurce ka musu haka shi kuma Allah ya ce wa mun shayika Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi kine ki mun umarnin su fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne in ya kama ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار wannan so mun tabbaci Allah ce zalikum fazuqu ku dandana wannan azaba ce ta duniya ta kisa kuma wa anna lil kafirin azaban nar kuma kahurai akwai azaba ta wuta da su mutu na a duniya wani azaba ta duniya Allah musu akwai mai jiya ta gobe kiyama Allah kiyama يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار nan kuma Allah subhanahu wata'ala akan halin yaki ne yake kiran masu imani kan cewa idza laqitum alladhina kafaru zahfan idan kuka haɗu da kahurai an haɗe ga ku ga su gadan gadan ga ita wanda ana kallo za a buga to Allah ke kashe ko hari falatu walluhumul adbar kakku ba ka guji baya kakku ba da baya nan kidan ku tsaya ku tabbata a buga gurin kakku tsere maka wuri wa man yuwallihim yawmaidhin dubara Allah ce duk wanda a wannan rana ta gamuwa da abakan gaba aka hadu ga wasu kuka tsere tsere ya da tsoro to anan kayan Allah ya hudu hukubar rahama ta Allah gabayi sai ya kawo wani toganci to wannan abin da za a gaya muku hadarin juyawa ka ba ka hore ba ka tsere to wanda za a kawo hukuncin a gaba sakamakon da za a gaya muku a gaba na laihin banda wannan illa mutaharifa liqital aw mutahayyizan ila fi'a sai wanda ya bada baya akan dabarar yaki misali ya ja da baya ne su zuka sirri ya koma sai sai bahu misali ya musu aisha kofar ragoce musu kofar ragoce yi ke duk dubara gudu ja da baya ta dubarar yaƙi wannan ba laifi bane ba sace ja da baya ba tsoro ba suka ce kenan ja da baya ko juya baya in a cikin akwai wata hikima ta dubara ta kama su dan ka gama da su wannan ba laifi bane bai cikin abin da ga laifi ko kuwa mutane zai lafiya ko kuwa akwai wasu jama'a sun biyo ka ko yan kaɗai ne akwai wasu a kwana ko a baya mu yi da gudu don mu gamu da 'yan uwanmu wannan gudu ba laifi ba ne ba wannan a musulunci abu ne a hili inda ba abin yin wayan kai gaya ba ba ka gudu ka tsere ba kan gaba wata ran umar bin khattab cewa me yake cewa ja da baya akwai ina ga wani mai suna sariya sariya wannan ruwa ta inganta ita ma albani ta fitar da ruwa cikin suna sai ya fi shi komanda ne na umar ya tura shi wajen wani yaƙi ne kawure zama su ƙohar gosun ɗaje sun san zafi shi aka ce allah ya ma sahabai kashafi umar iya madina iya hudu barin juma'a kan mimbari ya ce ya sariya jabal ya sariya jabal wake mamaki shi da ya kama buri kurin Allah ya bude mishi kurin da aka gwada mishi wannan jama'a ta musulmi a musu kofar rago a can da suke ta yi ta kwanaki amma ya ga akwai wani wuri a dutsen in suka ji yara baya suka koma ta za samu madogara Allah gwada mishi iya madina wannan wata inganta iya madina to zai ta ya sariya jabal ya sariya jabal kan sai ya libi rasulullah kada kana magana ya ce abin da yau kane wallahi ina wannan hudu ba kun Allah ya mu na kasa sariya halin can suna hilin daga an musu kofar rago he na ga wata kafa a dutsen suka shiga sun suka shiga da abin za su samu dama zaman labiya wallahi abin ya waka da bayan sun zo kasa mutane akwai wasu ma a cikin ma kan bara bara da akwai ma a cikin mu suke da a kuje gani suna gawa aka tare sariya sariya wataran umar akan hudu ba akan mimbari kuma kaji iya kiran sunanka yaya ana magana take yace wallahi yace lokaci kaza lokaci kaza yace ni kuna sauti ana sariya jabal yaji sama yaji Allah ta shi yaji Allah kiran shi yaji sauti cewa jabal jabal yaji Allah ji da shi kuma ya ce muka koma wani dutsen wanda muka samu muka samu dogara ki eh Allah ya buɗe ma bayan shi ruwan kashe ki daga Madina aka dame su kuma Allah kuma ya kai musu sautin Allah kenan kuma ya Allah Allah ya tare masu imani kenan uja da baya in wannan ne ba na gudu bane ba na tsoro ba lahi bane ba to shine sai Allah ya ce bayan ya gaya mana dai umar yi wali mai yau mai zundubarau duk wanda ya bada baya a ran nan ya tsere to wannan magana an ware mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a mai dabarar yaki ko wanda ya ja gamuwa da wasu jama'a to ga sakamakon an dai ba wannan bane ba duk wanda ya ja da baya faqad ba'a bi ghadabi min Allah ya koma kana kwana to ka kwana cikin mu shi na za a wata kibiya ta biyo bayan ka mutu ka mutu a banza shi ne wata ramar ta wani wa'azi nan aka koro aka yan garin suka ɗauko makamai da diga da waye da yado aka biyo mu to a ciki duk da yan uwa alhamdulillah sun tsaya akwai cikin yan uwa shi kuma gudun da motar shi ce ki gudu ka mata banna sai ya shi ya taho da gudu ya taho da shi da cikin yan uwa wali da kace mishi wallahi da kai wuta wannan wuta kai wuta wani ta wuta kai da gada shi kuma mutan shi ki gudu ga mata banna ya da baya shi a wannan kwanan da kai kurin wuta da kurin wuta kai ga ya shafafa kuma zai ta kusa saka wakon kuma jami wazi ba cikin ba wasan kwanan kun suka ce za mu za mu so wazi sai kuka mata su kuka garma kai gara wata ne kamar mutuwa mun kai masa bala'i ba mata suna kuka maza suna kuka aka dauko maka mai ba a dafza wazi ba sai za mu yi wazi kuma za mu wazi izala to gani rikice mata yana kuka maza su dauko makamai kurin ana ihu gari an tada hankali kun ba wazin kun wazin zai wa la shaidan mure to dai Allah ya ce wannan duk wanda ya bada baya ba da uzurin komai ba faqad ba bi gadamin Allah ya koma cikin hushin Allah kana wannan kwanan dai to cikin hushin Allah kake sai ta a lokacin inda ta kibiya ta bayan ka tare ka ka ta abin da cikin hushin Allah kuma wa ma'awahu jahannam kuma in ya mutu haka nan makoma shi gidan jahannama ne wa bi'sal masir tur da irin wannan makoma ta gidan jahannama wannan shine cikin wani asfari mai romo da annabi ke cewa duk wanda yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi su uku za a gafarta ma kurakuranka ko da ka gudu daga gidan daga kabira ce babba amma kan asfari uku za a gafarta ma kurakuranka ko da lahin ka ga wannan أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كان ذات أكو بان صلى صباح أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه yace ina ne cigaba falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم نعم الله فلم تقتلوهم وانا ابن ديوة كان نبدا الله باكو بني وكو كشف a walakin nan la qatalan abin hannun Allah yake Allah ne kashe wannan jama'a ta kafare kuma yace wa mara mai izra mai walakin nan la rama jiwa da kai ba kai bane ba kai domin me yau kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto daga wannan ruwa ta shi ta badar lokacin da aka bashi bushara cin wannan ya dauko kasa jim kasa jimkin hannu haka ya wa shahadu wujuh ya wadawa kawurai ta ce babu kawurin da ya saura hidai tsakuwa ta cikin idan shi jiya kaga wani wanda jiya wani gigita ce iya ta ido bai ganin girki duk ƙara a ƙara da kita sun gaba daya Allah ya ce ba ku ku kashe su ba kuma jiwa ma da kai ba kai bane ga cewa Allah ne jewa eh Allah ne wannan abun kuma ya ce wa liyubilil mu'minin min wala an hasan dan Allah ya wa musulmi jarrabawa kyakkyawar jarrabawa dan an samu jarrabawa kwarai kuma daga baya Allah ba da nasarar shi inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne game da bayin shi
zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin na'am Allah ya ce zalikum wannan abin da ya wakana na karya kahure a badar a da yawan su kamar Allah ta wala kan takum Allah bi badar wa antum azilla Allah ba ku nasara a badar wa antum azilla kuna ba ku da yawa ɗan kaɗan amma Allah ba ku nasara wannan Allah ya haka don kusancewa Allah yana lalata duk kullum kahuri Allah zai rushe shi shine wa annallahu muhinul kaidil kafirin Allah na raunana ya karya kaidin kahuri kahuri zamu ci إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين نعم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح idan har kun yi addu'a ta neman nasara akan mai gaskiya to addu'a da kuka yi Allah ba da sa da mai gaskiya ran ce yawa kana a badar abu jahal ya zo iya addu'a Allahumma ayyuna kana aka dalil rahim wa atar bi ma la yuraf fa'itul gada ya Allah abu jahal ka addu'a ya Allah duk wanda ya kawo yanki zumunta ya kawo katsoro a cikin a cikin jama'a mu ta kudin shawa Allah ba ba kenan gobe a yaji mata Allah ka kare shi shike addu'a duk wanda ya kawo katsoro ya kawo wani masu yanki zumunta shi ya kawo kinan nan shi ya kama akan gaskiya baki kina annabi ne ya kawo katsoro cikin jama'a ya saba ma abin da ake a gari ya raba kan jama'a to Allah duk a cikin mu ko mu kowa kana ko su ko ko musulmi duk wanda yanke zumunta ya kawo katsoro abin da ba a sani ba Allah gobe gobe Allah ka kare shi gobe kin ahid naga to Allah masa adda shi magana kenan eh in tastaftihu qad yakun fatahu an kuka ne kuka da budi nasara Allah adda ta musu eh nasara da kuka nema Allah bada ga mai gaskiyar Allah ya ba masa bas imani nasara wa in tantahu fa huwa khair lakum idan ku kuma kuka hasa baraka huci kuka tuba kuka hasa kuka kuka baraka hurci shi da mai alkhairi gare ku wa in ta'uddu wa in wa in ta'uddu wani ta'udu an kuka koma kuma gidan jiya ku gyara ba na'ud za mu koma kan bada nasara ga masu imani kin tare da gare ku ko ku gyara ku nemi kauya ko ku koma kan kauce ne shi da Allah alƙawarin karya ku ko magana kenan walan tuguni ankum fi'atukum shay'a kaku kuna da yawan masaiwa Allah ce yawan jama'ar ku bai muku amfani komai kan masu imani din aka shago shago gurmaya Allah zai karya masa gaskiya zai ba masa gaskiya nasara yace ولو كثرت كنا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت كنا جماعكم كم يوانتا كم يواني باتا مكو أنفانكم وأن لا مع المؤمنين ألا يتنمس إيماني كنت مكا مستبس
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الله يكرم إيمان kan ce da ku ci gaba da da'a ga Allah ga manzo na Allah wala tawallaw an wa antum tasma'u ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon shi kakku ba da baya ga Allah ko ga manzon shi alai kuna jin abin da ake gaya muku na maganar Allah kakku haka wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kakku irin na Yahuda da mun ji amma kuma jin ba ji ba ne na amfani mashi ma na kan musu komi ba dan ji ne ba na amfani ba na na kauya ba ji na ji bana sami na waka na so ga masu imani mun ji mun bi inna sharra dawabi inda Allah inna sharra dawabi inda Allah summul bukmul ladina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون نعم inna sharar dawabi inda Allah asumul bukum mahi sharrin dabba nan duk da an kama ganin dabba amma ana nihin mutane marasa imani masu wanda ba sa shiriwa mahi sharrin na dabba duk abin da ta yi saman ƙasar kan dabba kenan mahi sharrin halittun Allah a wajen Allah saman ƙasa asumul bukum wanda ba sa hudin hurci da gaskiya kuma ba sa jinta ba sa ji ba sa magana shi ta alladin la yaqilun ba su da hankali kina nan mutane ake magana ba dabbobin wancan ba ke wanda baya jin wa'azi wa'azi bai shi bai mai amfanin komi Allah ta walau alima Allah fi ma khairan la tamahum nan kaka da dan musu imani ba Allah ce inda har ya san akwai wani alkhairi game da jin su imani da Allah ji yadda su ji wa nasu imani kina kaka Allah ba saka nan haka Allah ya su kurum kun babu alkhairi tare da su kurum dan haka Allah ta walau asma'hum la tawallaw hum mu'ridun ko da sun jin kudanje da su za su shurara amma ba sa mai kauya za su za su bada baya ranar gamuwa ba su bijire ma gaske ba ta su يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون نعم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نما الله كرام إيماني akan cewa ku amsa kiran Allah da manzon shi ku amsa kiran Allah da manzon shi idan ya kiraye ku Allah ke da kiraye annabi annabi mai sarwa ne lokacin da aka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku tabbas kiran Allah ga masu imani ba da umarni na ta kenan abin da ake magana wahayi imani amsa maganar Allah shine abin da yake raya zuciya an bin maganar Allah duk abin da Allah ya sama na ba umarni tabbas shine rayuwar ta hakika shi liman yikum don mutum babu imani dabba ce ba ta ce ne ba komai tare da shi shi kenan an san wa'azi shine rayuwa ta hakika ta hakika gabawa ke idan ke zuwa ga abin da zai raya ku kuma kuma wa alamu ku sani wa cewa wa annan la yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyar shi na ce me ma'anar wannan aya kashe ne Allah ke musu lokacin da Allah ya sama da aka sama da maganar Allah Allah ce kaza wani umarni na Allah ka yi ƙoƙarin ya ƙauya ka bi idan baka bi ba in dai ka gane gaskiya an ce babban ubar Allah ke ba marasa imani duk mutumin da ya san ya ji gaskiya ya gane gaskiya kawai da kai to Allah sai mai hijabi ko da tau daga baya kuma azin bai shiga shi Allah ce iya shiga tsakanin bawa da zuciya shi za waye gari kan sama imani ko Allah na Allah ya gama da kai gurin za a kan aya akan duk bayan za kawo bai shiga ko daya sai ta ku sani Allah na shiga tsakanin bawa da zuciya shi kenan ya sarrafa ta nake so shi wata ruwa na sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwa yana yawan wannan addu'a cewa ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik kwarai annabi yayin wannan addu'a cikin sahih bukhari ruwa da ta inganta da kai sai akwai hadisin ummu salama ce ya rasulullah kana yawan wannan addu'a akwai ta anas bin malik kana yawan wannan addu'a rasulullah ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jiyo zakata ka tabbatar da zuciyata kan addininka yau annabi ya yi wannan addu'a ina ga mu sai ta rasu kana yin wannan addu'a ce ai ku sani zuciyar bawa tana tsakanin ya tutu bi na Allah birama yana juya ta yanda yake lokacin da yake so zuba ma yanzu ka ganka kan imani yanzu ka ganka ka huta ba wani mamaki ka ganka yanzu ka canza ka canza kan ke mu sai da mu inamu taimakon Allah shi ne ce ya muqallibul qulubi kan kan zuciya suna canzawa daga imani zuwa ka wuce ka wuce zuwa imani to shi ne ka tambaya ya Allah ya muqallibul qulubi ya Allah mai jiyo zakata ka roƙe shi sabbita qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciya kan addininka annabi yana yawan wannan addu'a kai mu mulka yawan ta wurin addu'o'in mu ya muqallibul qulubi sabbita qalbi ala dinika ya Allah mai jiyo zakata ka tabbatar da zukatan ma kan addininka kuma wa annahu ilayhi tusharun kuma dai gaba dai an kare an tattara zuwa ga Allah za a tada gobe kiyama kenan
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna la shadidul iqab ce ku ji tsoron fitina wadda za ku jangolo ta kuma ta huce wanda suka jayo ta nan zargi ne akan hana duk abin da zai kawo ta fitina kaka tabo shi dan za a tado fitina kai ka tabo ta shahi wani shi kuma tun da kai ka taɓo ta kai ka jayo ta kenan kai ne babban kamashu ku yi hattara da fitina wadda za ta shahi mutane ba wanda ta jayo ta kaɗai ba nan duk abin na fitina ga al'umma kauce mishi wace wa alamu annan la shadidu da kakun kusan da cewa Allah mai tsananin ukuba ne in ya kamu ci gaba واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
nan abin da ya wuce baya kama ɗauka wai fitina hatta aka ce cikin al'umma ko rayu ingantattu zuwa ganin sallallahu ganin ɓanna a cikin al'umma a kyale ku yi ko aka wannan fitina ta saɓan Allah idan Allah ya ka bala'i ga al'umma ba a warewa malamai ko masu wa'azi fitina ta cikin al'umma da haka kenan wajibi ne duk wanda ya gano ɓanna cikin maganin fitina kare ɓanna ga ɓannaci duk wanda ya ga ɓanna wajibi shi ne in zai iya kare ta an haka yi hori hatsi ya tsada misali abinci tsada na malam daban farashin malam daban farashin talaka daban jahili daban farashi guda ne in hori ya zo in wani bala'i zo al'umma da ba a ware ko ba a ware wanda wani haka kenan duk wanda ya ga abu shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ke misalin mai banna da mai wa'azi ko da wanda bai bannar igar misali kamar mutane ne suka mallaki jirgin ruwa ƙasa da sama wasu a sama wasu a ƙasa na mubi ne group biyu ce ta masu jirgin ana ana tafiya cikin jirgin ruwa cikin teku sai ruwan da ake sha a wajen bangaren yan sama yake yan kasa za su sha ruwa sai sun doko a sama sai sun tsallaka sun huce yan sama sai su a sama can saman tuwa kenan sai suka shawara kun ga muna damu wannan yanzu muna damu su tun za mu je mu ɗauwa ya mun je mun mun ta kansu me zai hana tun jirgin mu namu ne mu sara musara muka sara ruwa zai sai mu ɗauki ruwan mu kaga nan akwai rashin sanin hadarin da suke ciki kamar da musamman Allah yake ya ga ko shi zai dan mori yake kurum shi ya ga soke mori ji dadi ya zanna shi ya waye ya taho da kishi ai shi ba naji ke jin dadi ne abin da shi ga kudi zai biya an ta an ta an ta ba da giya kyauta da kudi yake sai gidan karuwa ba da kudi yake zuwa ba da abinki da kuɗi ne so zuwa shi ka a wurin shi ka morewa ne ji ke daidai ne abin da mai daɗi ne to shi ne ana nan buga misali da misaban Allah da irin wannan ya ce kaga tuwon jirgin ruwa nasu ne su kuma jahilcin su suna ga wannan shirin da zai gyara su su su sara jirgin ruwa su ɗauko ruwan sa ƙasa musamman da haɗarin jirgin ruwa aka tsalla ƙasa to jirgin nutsi ya zai musamman musamman musamman musamman su gano haka ba to su 'yan sama sai suka yi ana sara dak dak ana sara ƙasa suka leko me kuke yi kai muna sara ne wanda kira ba mun jojen ku ba su kuma sama sun san sare da cewa wannan aka sara ko zai halaka na misali ne na mai wa'azi wanda ya gane bata da mai bata kai ka gano sarai wannan halaka ce ake ake ake kanta kaso da yan sama sun tabbatar da sai su kasa ba su gano ba sun gane yan suka bar su duk da dashi ne hakkin su ne kansu ne ma ko hannu namu ne to amma shi annabi ya ce idan yan sama suka kyale masu yan kasar nasu ne dan ni ya gata take bibbi ta rayuwa ta ce ta kashi rayuwa ta bibbi ta rayuwa ta ce ta shiga ta suka ce ko dan rayuwa ta ce kaga mun kaba ni abin da gama zan yi to in kana bi suka ce rayuwa firibe taka to anan ba taka in bala'in ya zo hannu a ciki to shi annabi ya ce idan yan sama suka kyale yan kasa kaga in ruwa ya ci wato akwai mai tsira da yan sama da yan kasa kowa zai dulmiya ya ce to haka idan kuma suka kame su suka hana su kowa zai tsira na da babu misalin kenan idan ku kuka gano wannan halaka ce banna ce ake a cikin kasa to ku yi ƙoƙarin hanawa ka ku ce don ku ba ku yi baro a ku yi ƙoƙarin hanawa dan bala'in ya zo bai keɓance malam ko kawuri ko jahili ko wata shakuwa nan a takaice dai shine kenan Allah yake mana kashe na a magana wancan fitina yanzu na Allah ta wa zukuru idh antum qalil mustata'afuna fil ard takhafuna nan Allah iya tunawa musulmi irin baiwa da ya musu a tashin su wa zukuru idh antum qalil kutan lokacin da kuka taso yan kadan mustata'afuna fil ard kuna yan masu rauni a saman kasa karshe ma kuka zama a makka da ɗaya ɗaya da gudu kuka hijira ma takafur an ta kataba kun nas kuna tsoro amku ɗaya ɗaya kuna tsoro amku ɗaya ɗaya mutane sun ku ɗaya ɗaya fa awakum Allah ya tara kuma na Madina na la tara musulmi raunin su ada inda kuke da rauni rashin matsayi amma sai Allah ya tara ku a garin Madina wanda kahin nan ba ku mallaki komai ba kuna wani ɗaya muku ba ɗaya ɗaya a shekara ku kowa ba kwashi nashi kuma ku diba nima da Allah ya muku fa awakum ya tara ku a garin madina wa yadda kun bi nasari ya taimake ku ya ba ku ya karan waku da taimakon shi ku zama to al'umma wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya arzuta ku daga ababe masu dadi bayan wahala bayan wuya irin nima da Allah ya muku ya arzuta ku daga kayan dadin makayan morewa kuma Allah ce ya muku haka wannan baiwa ta kuna yan kadan ya karan waku ya ba ku nasara la'allakum tashkurun dan ku zama to masu godiya ga Allah Allah ce gaba يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نعم التي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا كما إيماني ككها إن الله دمن زنش نعم duk warware alkawali na biyayya na kin bin umarni da kuma ki alkawalin an mutuna baya annabi sallallahu alaihi lokacin da zai wannan hijira mutanen Madina ai su suka ba manzon Allah garanti cewa ka zo nan za mu kare ka idan muke kare dukiyarmu da ɗiyanmu lokacin da suka je ma'ana mubaya ta biyu bayan ta farko da aka je a nan ne jabir ke cewa shawara muka yi ɗan madina muka ce ta yaya muna madina muna cikin nutsuwa muna cikin nishadi rasul fi maka yutar da wayo khaf manzon Allah a maka iya gudu iya tsoro muna cikin nutsuwa su labewa ya kamata a canza shawara asalin kiyaye wannan shawara ta ansar suka bai dace su suna mutum cikin gidajen su cikin nutsuwa maza ala a maka ana iya ko ana korar shi iya laɓewa iya kewaye bai dace ba a shi suka zo suka yi taro aka zo da zaman aikin makka a lokacin jahiliya amma su sun zo da imaninsu da dabara cikin jama'a tawaga ta mutanen madina mushrikai su masu imani suna cikin jama'a gaba daya amma sun zo da zuciyarsu ga abin da ya kawo su shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama in aka zo aikin haji sana ga muku aikin haji annabi shi kashi ba dama ko ta annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallama daman da yazo ana haji ayi kwanakin mina aje ayi muzalifa ayi arfa duk ana yi dama annabi kun gyara ne ya abinda ka bata na gyara to manzo sallallahu alaihi wasallama yana profite iya dauka wannan dama ta aikin haji ta kwanakin mina sai yazo iya da'awa kamar kasuwa kamar farce ake taro sai zo ya bin harin wa man yu'ini hatta bil sad wa zai kama mini in sai sako in sai sako ubangiji na iya bin harin wa iya kira ko a lokacin abbas ya kahuri amma iya raka shi iya bin harin wa ke bai zana yanzu ana ruwa amina can da haka ake iya kira wa zai kama mini in sa sakon ubangiji ni manzon Allah ne an ta ana zamanin Abu Lahab ya bin shi in yayi karshe ce kai yake kiyaye ko ubai daga shi ba dan uban shi ne shi na fasa yarka shi kuma nan in yayi ya kare da ya kare kan bayanin shi yace ba shi kai yake kiyaye shi kai yake yake kiyaye shi annabi haka yake ramu to kenan amina wurin gamar da ake annan ne su kuma ansar suka yi shawarar su zo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam su da shi a boye su mun shi algarantin cewa ya je madina to almuhimmi dai a cikin wurin ganawar a lokacin da aka zo an taru don da aka cikin dare kaza mu gama a sha'ab kaza a kwari kaza a ga kowa sani cikin dare kan musa ina cikin jama'a ta yanzu zagi zuwa wannan yin zagi ba su gama guda ba musulmin a kowa yana cikin jama'a cikin taron jama'a ne amma an sa an yi zama lokaci a gama wuri kaza lokaci kaza can wannan ɗaya yin zagi ya fitan ɗaya yin zagi haka suka zaguwa can suka game gaba ɗaya a wannan sha'ab kin lokaci ko Allah kai mu zuciya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh